السلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم إدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني علقني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قطب الأقرابي فريد دهري على الإطلاق هاتم الأتميني أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر ولتعرفي بنظرة تاتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم an gwana ka kira mun shi ya zo mun aski a nan gida yau muna zama na ɗari da talatin da biyar insha Allah abinda za mu ɗauka mun gama komi za mu sake dawowa yaren sufanci kuma jiya mun yi hadaratul ama sannan mun yi kuma nafsun rahamani nafsun rahamani tanazuli da yake sauka wanda ake cewa ubangiji yana sauka yanzu rabbuna ko? yanzu rabbuna ila sama'id duniya to akwai abin da ake magana martaba guda biyu ne yake bayarwa martaban nan guda biyu su ne hadaratul bimana martabatul martaba na farko shine kamalatul zatiya na biyu hadaratul hadaratu ta'ali wa takabburi sannan duk wannan abin da yake faruwa a cikin wayannan halarorin nafsur rahamani nafsur rahamani wanda ake kira nafsur rahamani yana fita ne daga cikin niyaba min hadaratu sayyidil wujudi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zamo duk wani abin da ka sani ya fito daga cikin nafsun rahamani ne shi ne dalilin babu wani abin babu wata rahama da take hawa ko rahama da take sauka ko ta yi sama ko ta yi ƙasa mimma amma au hassa ya game alam ne ko an keɓance shi to yana daga cikin nukuda ɗaya ne daga cikin baharul haƙiƙatul muhammadiyya saboda haka ya zama manzala shine sababu ijadi kulla halikin shine dalilin samuwan kowane halitta kuma shine kuma sababi na madadin rahama na ubangiji shi yasa Allah yake cewa وإن كان للرحمن ولد فأنا أول آبدين باب wani halitta da take da hannu akan komi da komi kamar manzo Allah komi duk wata halittar da Allah ya yi ta kaf ga baki daya ta koyi komai daga wajen annabi Muhammadu ne rahamaniya din nan kuma ismu martabatin ne manzan Allah ne Qul in kana lirrahmani kaga sai ubangiji ya hada lirrahamani waladun inda ubangiji rahamanu wannan siffar martaba ba ismu zatin bane in kana lirrahamani waladun da Allah yana da wani ɗa ma'ana da na san shi wa yake faɗan haka manzo Allah saboda me ana awwalu abidina ni ne farkon mai bautan Allah to kaga farkon mai bautan Allah kuwa mala'iku suna bautan Allah to anan abin da ake ne in malaman tafsiri sun ce maka fi zamanihim ko fi zamanihim to sun yi iya amma akwai kusuri amma awwalu abidina tun daga farkon halittan Allah ne babu wanda Allah ya fara halitta illar rahamanu shine nafsur rahamani dinnan da ake magana nafsur rahamani abin yana da wuyan ganewa shine huwa mawjudu mawjudu abdullahi kenan likaulin lam yataqaddamu ahadin fil wujudi babu wanda ya gabata kafin annabi muhammadu annabi muhammadin shine gabatacce akan komai to a nan ne ya zamo tanazul sani ya ba da nafsun rahamani shine wa ma arsalnaka illa rahamatan ay rahamanu ne wa ma arsalnaka ba mu aiko ka ba ya rasulullahi illa rahamatan kaga rahamanu rahaman na annabi muhammadu shine nafsun rahamanin rahama muka turo ka kai ne rahama shi yasa manzo Allah yake cewa ana rahamatun ni rahama ne almuhudatun ni ko mai shiryarwa ne to wannan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina kaga lil alamina eh alam kullu ma shi wallah duk abinda ba Allah ba to annabi shine rahamansa shine dalilin da wa rahamati wasi'at kullu shay'in fasa'aktubuha lil ladina yattaquna rahamata ta wadaci komai da komai fasa'aktubu lillazina yattaquna to anan yanzu zamu shiga martaban ahadiyya sannan kuma zamu je wahidiyya to in ka ce ahadiyya martaban ahadiyya to zamu je kuma menene martaban wahidiyya al ahadiyyatu wal wahidiyatu wal wahadatu walwahadatu walwahidiyatu walahadiyatu haka da su jeru amma martabatul ahadiyya yaren sufanci ne me ake nufi da martaban ahadiyya fayya martabatu kunhu kunhul haqqi shine martaba na Allah ɗaya ne kuma ba a iya ganewa illa ka faɗa Allah ɗaya ne shine wanda ya yi ka ba yi da buƙatuwa wajenka amma kai kana da buƙatuwa wajensa kamalarsa ya sa ya yi halitta kamalan ubangiji shi ya sa ya yi halitta saboda ya cika sai halittoti da ya halittan kuma sai ya nemi su nema abin a gurin shi saboda yana da shi zai ba su kuma su ba wani wanda yake da wani abin da amma ma zarratan wa ma fauqaha ko ƙwayan zarra ko ƙasa da ita ko sama da ita duk abin da ta nema za ta nema ne za ta nema a hadaran rabbul izzati ne to wajen da take neman nan kuma tana nema ne a hadaran sayyidul wujudi domin shine bawwabu shine mai kofa in ta nema a wajen sayidul wujudi za ta kira shi da sunan da ta sani ko ta kira shi ya rasulallahi ko ta kira shi ya rahmanu ko ta kira shi da wani suna ko ta kira shi da wani suna ko ta kira shi da wani suna tana neman gudumawansa da taimakonsa shine qasim shine ma'ana Allahu huwal mu'udi war rasulu huwal qasim ko da wani suna za ta kira domin kasaratul asma'i ta dullu ala sharafil musamma yawan sunayen shi yake nunawa yaya matsayin yaya girman mai sunan yadda ya ɗauki sunan a wayar zatu hadiya zati ne a saziji amma wanda yake saziji hadaratu azatu saziji kenan allati la matsama'a li ahadin fi naili wusuli ilaiha wanda babu wani dan adam la matsama'a li ahadin babu wanda yake da kwaɗayi fi naili wusuli ilaiha ya iya saduwa da me ake nufi da zati saziji shine ahadiya kadaitakan ubangiji na ahadiya babu wanda zai iya samunsa wata samu ana ambaton hadaratu damsi wal ama azzati shi ake kira hadaran damsu wal ama an shafe an makance akan wannan zatin almarmuzatu fi qauli sallallahu alaihi wasallama shine aka masa ramzi cikin fadin manzo Allah haisu sa'alahu sa'ilu yanda aka tambaye manzo Allah mai tambaya ya tambaye shi bi qauli ya tambaye shi aina kana rabbuna qabla an ya khaluqa al-halqa a ina ubangijin mu yake tun kafin ya fara halitta tun kafin ya fara halitta halitta kuma na kowane irin halitta aina kana rabbuna a lokacin ba sama ba ƙasa ba ruwa ba iska ba komai ba komai ba komai ba komai Allah shine to aina kana rabbuna ina ne manzo Allah ne aka tambaye shi aina kana rabbuna aina ubangijinmu yake qabla an ya khaluqal khalqa tun kafin Allah ya halitta halitta halitta kowace iri ce kuwa fa qala lahu sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya bawo mai tambayar amsa kana fi ama'in yana cikin makanta ka gani shine amar rabbani eh hadaratu damsa damsi wal ama arrab azzati shine hadaratul darsi wal ama azzati ba a iya shiga ba la madama ali ahadin fi naili usuli ilaiha babu wanda yake da tunani ko yake da wani mafarkin zai iya riskan wannan gurin babu shi naili ilaiha kenan eh yace faqala lahu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace kana fi ama'in yana cikin makanta ma fawqahu hawa'un samansa babu iska wa mata ta hawa'un ƙasansa ba kuma babu iska kaga ba yi komi ba kenan ma'ana Allah shi kadai ne shi shi ne saboda haka duk wanda yake ganin cewa Allah ya hau kan wani abu ka in ka ɗauki manzo Allah aka ɗauki Allah kan cewa ya hau kan al'arshi ne to shikenan kafin ya halitta al'arshin aina yake domin al'arshin makhalukun halitta ce to tunda al'arshi halitta ce ba sifa ba ce ilahiya to a ina ne Allah yake qabla an yi halukun samawati wal ardi aina kana rabbuna kaga anan abin da zaka iya ganewa a sauki in Allah ya hau kan al'arshi ne yana zaune akan al'arshi ne kamar yadda mai riyawa yake riyawa in ba sifa siffa ce ta martaba ba wanda ta sauka akan al'arshin shine rahamaniya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ba shi ake nufi da rahmanu ba to Allah ya taso kenan ya zo ya zauna da ba al'arshin ba kursi ba al'arshi ba yi su ba domin dukkan su makhluqun ne to a ina Allah a ina Allah yake kaga kenan laisa fawqa laisa ma fawqahu hawa'un wala ma matatahu hawa'un saman sa ba sama kasan sa ba saman sa ba iska kasan sa ma ba iska wa hadha al-ama'u wannan makanta huwa gayatul budun al-haqi shine isa matuka na boyuwan ubangiji haisu la la usura li ahadin ala haqiqati ba inda wani zai iya samun menene haƙiƙarsa wa ilaiha yusharu akan haka ne ake yin ishara bi qauli subhanahu wata'ala da fadin ubangiji wala yuhituna bihi ilma wala yuhituna bihi ilma ba wanda ya san inda yake ilmi bai sa an gane ba ba za a gane ba kuma wa iya martabatu budun alhaqi to wannan shine martaba na boyuwan ubangiji wa huwa budunul akbari shine budunul akbari budunu abin da ake nufi ama makanta yawa ya zamo baɗinin baɗini kenan eh an gane ko wamma hadaratu ta'ali ka gani shi kuma hadaratu ta'ali wa hadaratu takabburi da hadaran takabburu takabburu fa huwa martabatu zuhuril haqi to shi kuma martaba ne na ta'ala takdiran takdiri wa ta'ali wannan martabatu zuhuril haqqi li ghairihi martaba ce ta bayyanan ubangiji dan a san shi an san Allah ne ta'ala ya ɗaukaka an san Allah ne kabiru mai girma ne to kaga ai an fara nuna wa halitta kenan to waye ya san Allah ta'ala waye ya san Allah kabiru wane ne annabi Muhammadu saboda haka ashe daga nan ne aka gane Allah ta'ala ne Allah kuma kabiru ne daga nan aka san Allah ta'ala ne Allah kuma kabiru ne na'am fayya martabatul haqqi ita ce marta ko wai za sa'alta an haqiqatul ahadiyya bismillah shiga wai za sa'alta idan ka tambaya an haqiqatul ahadiyya menene haqiqan daya Allah ɗaya ne in ka tambaya fayya martabatul zuhurul haqqi shine martaba na bayyanan ubangiji bi martabati tafridihi a martaba ta kadaituwansa fil wujudi a cikin kasantuwa babu wani sai shi shi kadai haisu la wujuda li shay'in ma'ahu ta gurin da babu wani abu tare da Allah babu wani abu tare da Allah haisu la wujuda li shay'in ma'ahu babu wani abin da yake tare da Allah ko ya samu tare da Allah ko ya samu shi ne Allah ya zama abu biyu ya zama Allah ne babu shi wannan wal farqu bainal ahadiyati to zai maka bambanci menene bambancin tsakanin ahadiyya wa zatu saziji ka gani al ahadiyatu martabatu kunu haqiqai zatu sazija shi kuma la mataba al ahadin fi nayli wusul ilaiha to ya me bambancin tsakanin ahadiyya wa zatu saziji anna zata saziji shi zati saziji limtiyaz fi hal ahadiyatu a ciki ne ya tare ahadiya wala kasaratan babu yawa idza damisatin nasbi kullaha fiha idza damisatin nasbu kullaha fiha idan aka shate nasba kulluha dukkan tafiya a cikinta kaga ta zamo shin akwai wanda Allah ya yi shi ya fita daga cikin sanin Allah ya yi shi an fahimta akwai sanin wannan hadartu zati sazija kenan zati sazija Allah ya yi ka Allah ya yi ɗanka, Allah ya yi jikanka, Allah ya yi jikan jikan jikan jikan jikanka, Allah ya yi babanka annabi Adamu, Allah ya yi dalilin nasabtuwanka, an san ana kallonka har ila yomil ma'adi, har a ta da kiyama, Allah ya san iya zuriyanka adadi kaza ne. To a wannan sanin kana cikin hauzin Allah. a duk gurin da kake Allah ne yake maka madadi duk gurin da kake Allah ne yake maka madadi kafin ka fito duniya kana cikin duniya ɗan da ke cikin jikinka wanda aka rantsar maka adadin 'ya'yan da aka cusa maka a bayanka suna nan ɗanka a cikin 'ya'yanka wanda shi ma aka cusa a bayansa shi ma 'ya'yayen naka dukkansu su ma jikokinka dukkansu haka kowa ke tafiya domin aihuwa na jikin namiji ne ba na jikin mace ba ne aihuwa na jikin namiji ne ba jikin mace ba ne shi yasa duk tsufa za ka ga namiji yana iya aihuwa amma tsufa baya yiwa mace ta aihu tunda annabi ibrahim yana da shekara 120 ya aihu to kaga a nan abin da ake nufi duk abubuwa duk tsufanka za ka iya haihuwa amma ban da tsufan mace tunda mace tana ɗaukewa tana ɗauke al'ada daga shekara saba'in shekara sittin da wani abu zuwa shekara saba'in tana zawa ba ta al'ada in kuma ba ta al'ada ba halin cike shige ta baya shiga in kuma an samu to wani abu ne kuma daga Allah Allah yana son ya ajiye wani kamar yadda zai iya halitta mutum akan dutse ya tashi to duk Allah yana yin haka to amma ba shi ne cewa ba al'adan da aka sani wanda Allah yake yi a cikin sunnarsa ga yadda yake tafiyarwa to in aka je nasba to wannan halittar gabaki ɗaya ai yana sane da Allah kuma Allah yana sane da yana sane Allah shi ya yi su sannan kuma su suna sane da Allah to a cikin wannan shine nasba din da ake magana nasba babu wani abin da yake wajen Allah wanda Allah ya yi shi bai san shi ba kaman gashi kaman kiyashi kaman atom kowane irin atom kuma Allah da lokacin da za ka zo duniya in kana shekara miliyan 959 kafin ka zo yana sanin da ka zo kuma baya mancewa to nasban kai kuma a lokacin kana sanin shi Allah ne kamar yadda yake sane da kai kai ma kana sanin shi shi ne to wannan nasban shine hadaratul azzatu sazija kowa ya san abubuwa yanzu mutum kafin ya zo duniya a cikin mahaifiyarsa ya san Allah tangaran ya san Allah tangaran kafin ya zo duniya yana cikin mahaifiyarsa ya san Allah sai ya zo duniya ne ake rikitar da shi sanin Allah ya zama wani abu shine dalilin manzo Allah yake cewa kullu mauludin yuladu ala fitratil islami haka yazo bambanci a duniya yake samu illa anna abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi wannan a duniya yake gamuwa da wannan bala'in kuma sarƙoƙon wannan shine to wannan hadaran idza tumisatu nisfu kullaha falaisa fiha ihtisasun nisbatu babu wani keɓantuwar nisba ala nisbatin akan wata nisba abu ɗaya ne dukkan su arife ne sun san Allah duka wahiya gayatul buduni wannan shine gaya na budunu wahiya al'ama to shi ake nufi da makanta kama qaddamna wal ahadiyatu ita kuwa ahadiya tamashiruha tana kama da ita ne fi zati saziji a cikin zatin saziji ita a hadiya kadai takan ubangiji shi kadai wannan da nisba hadaratu zatin sazija sanin ka san akwai Allah Allah yana sane da kai shi yayi ka kai kuma kai bawansa ne kana amsa sunanka a wannan shine mai infiraji ke cewa tun kuna ciki kun yi zance kai da rabbil arshi ka ce za ka bi shi ka ko amince ka gani ba ya da Allah Allah ba ne wannan shi ne yake nufin za ta saziji saboda babu kafirci babu ta'alluku tun kuna ciki kun yi zance kai da rabbil arshi ka ce za ka bi shi ka ko amince da ibada ne ba kai musu ba za ka bi shi ka ko amince da ibada ne ba kai musu ba to gashi nan kuma an zo duniya ka canza bayan da alkawarin haka yake to ka gashi ka san Allah shine yayi ka Allah ka san Allah shine ubangijinka kaman yanda ba abin da ya buya ga barin sa wanda bai san ka ba kai an gane illa anna fiha zuhuran sai dai akwai bayyana linisbatil ahadiyyati ga nisba na ahadiyya an kasaratin na daga yawa wal gairiyati da duniya a ciki kuma waye martabatu zuhurul haqi ita ma martaba ne na bayyanan ubangiji subhanahu wataala wa ammal wahada amma wahadatu wahadatu kaga al ahadiyatu wal wahadatu wahadatu فهي تجليه بكمال ذاته shi kuma tajallin ubangiji ne da kamalan zatinsa wahada kadaituwa kaga wahidiya shi kadai wahada kadaituwan shi kadai akwai bambanci wahidiya wahada wahada kadaituwarsa tajalli bi kamali zati fi haqiqatul muhammadiyya tajalli ne na kamalan zatihi na cikan zatinsa fi haqiqatul muhammadiyya kaga waye zatu saziji ita ma zatu saziji ne aidan tajalla fi fi haqiqatul muhammadiyya ka gani kaga shi akwai nisba kenan tajalla fiha an yi tajalli cikin cikin haqiqatul muhammadiyya fa ya tajalli bi zatihi an zatihi shine tajallinsa bi zatihi da zatinsa an zatihi ga zatinsa li gairihi fi gairihi ga waninsa cikin waninsa fa hadhihi wannan hiya martabatul wahada ita ce martaba na kadaituwa kaga wannan hadaratul ahadiyya hadaratul ahadiyya wal wahadatu to sai wal wahidiyya da daya wal wahidiyya da daya kaga hadaratul ahadiyatu hadaratul wahada hadaratul wahidiyya abin in an ce wahidiyya to ɗaya da ɗaya ne wahidiyya zuwan alif ɗin nan akwai ai akwai halaran akwai abin da zai fito a gudun eh eh ka zauna kawai ka zauna ka yi karatu kaji zauna sosai na wa amma alwahidiyya fa hiya tajalli bi kamal sifatihi haka ne wa amal wahidiyya shi wahidiyya fa huwa tajallihi tajallin ubangiji ne bi kamali sifati da dukkan siffofinsa wal wahidiyya kenan wa asma'ihi da dukkan sunayensa fi mazhariyati zati cikin bayyanan zatinsa yana san a san shi kuntu kanzan ne fa kuntu kanzan mahafiyan lam uraf lamma ahabbtu an urafa da na so a sanni to so a sannin shine wal wahidati sai fa halaktu halqan sai na zuba masa abinda zan zuba masa ka san change ne kaman yanzu ai mutum yana mani ne za a yi yana tafiya yana tafiya yana tafiya sai zamo alaƙatan to zama alaƙatan ɗin nan ai ya fita daga wani ismi ne kuma ya koma wani ismi a ce da yana Allah Allah Allah Allah Allah tasbihinsa kenan sai kuma ya ce ana kuma wannan sai ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah misali ne ba wai dole bane amma daga ya kawo wannan to daga nan kuma yana alhamdulillah alhamdulillah sam kuma sai ya koma subhana subhana subhana subhana subhana subhanallah ko subhanallah subhanallah subhanallah misali ne kawai domin kana mani tasbihinka daban ne ka koma alakatan gudan jini tasbihinka daban ne ka koma mulgatan tasbihinka daban ne daga nan ne kuma su mai rusalu ilayhi malaku an haɗa mar matakan shine ai kwana arba'in arba'in zai yana halwa shine menene ni katin annabi musa ne arba'ina yawan sai wannan wannan arba'ina sana din wannan shekara arba'in din ai shine wannan halaran فأتم هذه الأشهر فكان ميقاته فكان ميقاته أربعين هكذا to daga wannan haka haka haka duk kowane guri akwai abin da ake neman ka gane to tajallibi kama da sifati wa asma'i fi mazhari ta zati wa huma abdirun an bi hadratil lahuti an gane daga nan me ake kiransa hadaratu to lahutu kuma sai na rasulullahi ne terminologies ɗin kenan lahuti domin hahutu shine kamar a ce a hadiya lahutu wahidiya kenan eh hahutu hahutu shine Allahu lahutu shine hakikatul muhammadiya shine manzo Allah jabarutu shine hadaran wulaya sai malakutu shine hadaran mala'iku sai mulku shine halittar da duk aka yi shi a bayan ƙasa halaran guda biyar ne hahutu lahutu jabarutu malakutu mulku ko nasutu to in ka haɗa wannan halarorin wahazi wannan hiya haƙiƙatul adamiyya ka gani ko kaga ashe tajallin da ubangiji ya yi bi kamali sifati da kamalan siffarsa kamala ce kaga can wuda wahada tajalli bi kamali zatihi ne ba bi kamali sifatihi ba karatu yana da wahala amma dai ana ji to Allah taimake karatun da yake da yawa ana ji to shi yasa dole a faɗi abin da zai yiwu in ma na nan ɗin ba su gane ba Allah ya sa na wajen su gane shi ne kawai to a nan dai abin da ake son a gane daga Allah sai annabi Muhammad jawahirul ma'ani kenan daga Allah sai annabi Muhammadu ko an ƙi ko an so ko an sani ko ba a sani ba ko a yaba ko a zarga ko a rayu ko a mutu amma haka ne daga Allah sai annabi Muhammadu shi yasa ashe annabi Muhammadu shine second command duk inda za ka juya annabi Muhammadu ne in dai wani abu ne na wakilci daga rabbul izzati to a hannun annabi Muhammad yake sauka ka sani baka sani ba shi yasa mu a cikin na ce mu ina nufin almajiran sufaye za mu iya cewa ya rasulallahi ka ba mu kaza ba mu yi saɓo ba ba mu saɓa wa Allah ba saboda manzan Allah shi Allah ya bashi ajiyar komi ya raba komi manzan Allah an ba shi izinin ya raba Allah shi ne mai bayarwa amma annabin shi da mai rabawa to saboda haka ashe abun tawassada ya tafi akan yadda ake nufi wal farqu baina martabati arba'i in aka zo a cikin wannan martaban guda hudu ai mun fada al ahadiyatu ko zati sazija walwahadatu sannan walwahidiyatu nawa kenan hudu dai al'ahadiyatu zati sazija nawa sannan walwahadatu walwahidiyatu nawa hudu to halaran guda hudu annan zata sajiji shi zati sajiji huwa tajallihi bi zatihi fi zatihi li zatihi ka gani shine tajallin ubangiji tajallin zati tajallihi yayi tajalli ne bi zati da zatinsa fi zatihi cikin zatinsa li zatihi kuma ga zatinsa kaga dai still hadaratu damsu wal amani ba ba inda zaka je balle kai bincike amma ka gane alwahidu walwahadatu da alwahid walwahadatu sannan kuma walwahidiyatu kaga wayannan hadarorin tajalli ne lizatihi an ko tajalli ne lizatihi bizatihi fi zatihi lizatihi saboda haka hadartu damsu wal amani baka da ikon ma a azwin nasbi ma azawi ba ba ba arawi ba azawi nasbi haka ya kamata saboda dangantakar nasba waye ya yi annabi muhammadu saboda haka ashe yana cikin sanin shi na Allah ne Allah kuma nashi ne shi na Allah ne Allah nashi ne wannan shine azawin nasbi an gane fala ahadiyatun babu kadaita wala kasaratun babu yawa babu kadaita babu yawa wala wasfun babu su, babu siffa wala ismun babu suna ariyatun wanda yake guda ɗaya an nasab wal idafati gabarin nasba ko idafa babu wani duk komi ariyatun ne yana nan yadda yake ne kawai anin nasbi wal idafa kawai in aka zo aka yaya aka yi aka yi ka bayan kai da mani aka yi ka mani din nan kuma da shi da majina duk ɗaya ne to ta ya kai ka samu an gane da shi da majina duk ɗaya ne to amma a cikin hakan aka fito da kai a hakan aka fito da kai to saboda haka me za ka iya cewa ina ne idanka ina ne kunnanka ina ne hancinka za ka iya faɗa za ka iya sanin a wannan ruwan a cakuɗe haka yaya za ka yi ka fitar da wani abu ka gane shi wannan shi ne arin ɗin anin nasbi wani idafati wa ammal ahadiyatu ya koma baya shi ahadiya huwa tajallihi bi zatihi shi ma tajalli ne bi zatihi fi zatihi li zatihi an zatihi ka gani tajalli ne bi zatihi da zatinsa fi zatihi a cikin zatinsa li zatihi ga zatinsa an zatihi ga zatinsa kuma ma a zuhurin nisbatul ahadiyya tare da nasban bayyanan kasan kasani na sani wa mahawi jami'in nasbi kuma a shata dukkan nasba min al-asma'i ba suna wasifati babu sifa wal kasarati ba yawa wal gairiyati babu wani abu babu duniya babu lahira kenan fal awwalu matakin farko martabatu budunil haƙi shine martaban baɗini na haƙu wa hadihi martabatu zuhuril haƙi wannan wannan shine martaban zuhuri na ubangiji da za a gane wa ammal wahada amma wahadatu fa huwa tajallihi tajalli ne wahadatu bayan ubangiji ya kadaitu tajallihi bi zatihi tajalli ne ga zatinsa an zatihi cikin zatinsa fi haqiqatul muhammadiyya a cikin haqiqan muhammadiyya wal haqiqatul muhammadiyatu ita kuma haqiqatul muhammadiyya hiya radiyatul lahi zatiha kaga ita ce take lura ita ce abun ita aka ja rahmanun nan dai ba a canza ba Allahu ar-rahmanu bismillahi wa in kana lirrahmani waladun wa rahmati duk wannan annabi Muhammad ne annabi Muhammad ake nuna maka eh wannan wani abokin musulmin shi turka shi eh to haka to in ka zo kana son ka gane annabi Muhammadu dole sai ka san haka eh amma za ka ji maganan yare ake yi yare ne kuma yaren ne yaren kuma irin wanda ba za ka iya ganewa ba sai an koya amma ka haushi kawai da larabci to ba za ka fahimci inda ake nufi ba mai ba zai yi ba fa huwa tajallihi li ghairihi fi ghairihi ka gani go tajallin da Allah ya yi wa annabi kenan li ghairihi shine shi annabi Muhammadu ba Allah bane fi ghairihi kuma cikin waninsa eh wa ammal wahidiyatu ita wahidiya fa huwa tajalli bi asma'ihi tajalli ne da sunaye da siffofi fi gairihi li gairihi ka gani fi gairihi li gairihi cikin waninsa ga waninsa wa huwa haqiqatul adamiyya shine ainihin haƙiƙan ɗan adam Allah yana cewa akan halittar ɗan adam me yake cewa Mm. Mm. ya rikure amma ya halittar ɗan adam Allah yana nuna kaman akwai abin da Allah yake nuna akan hakan amma ya rike to wannan shine haƙiƙatul adamiya ba mu halicci ɗan adam ɗin ba wa ma halak wannan insaniya kenan adamu shi annabi adamu ai akwai abin da akwai abin da Allah ya yi maganan halittar sa Qur'ani ko fa hada hu farqun baina maratibul arba'i wannan shine farki tsakanin martabobin guda hudu wallahu almuwaffiqu Allah shine abin datarwa to za mu tsaya nan za mu shiga zata sajija saboda yadda yake da masal da ahadiyatu ko muna babin ma'ana muna muna babin ne sunan zaren ce muna babin daurewan kai eh amma insha Allah za mu fahimci yadda muke kai albarka annabi Allah ba mu ilimi albarka اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في لمك واحد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة Thank you.